أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكرياء كلما دخل عليها زكرياء المهراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أني لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكرياء كلما دخل عليها زكرياء المهراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أني لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب فتقبلها sai Allah ya karbe ta ita Maryamu kamar yadda uwarta ta roki Allah Allah kuma ya karba Allah ce ya karbe ta akan ma'aikaciyan ɗakin Kudus wato masallacin Kudus bi kabulin ya karbe ta bi kabulin da wata irin karba hasanan karba mai kyau wa ambata kuma sai Allah ya girmama ta nabatan hasanan ta kikkiawan tashi wato tana masallaci tana ibada shine kikkiawan tashi din kuma tana girma fiye da yadda jirajirai suke girma tana girma girmanta daban da irin girman jirajirai fiye da yadda jirajirai suke girma wa ambata nabatan hasanan wa kafalaha zakariya'u sai zakariya'u shine kafalaha ya rene ta in babu shadda kira'ar mu ba ma sa shadda idan kira'a ta sa shadda to kafalaha zakariya a kenan Allah ya ba da renonta wa zakariya domin da ta haife ta ta nuna wa Allah cewa gani na haife ta amma ta zama ta mata kuma namiji ta mata ba kamar namiji ba amma ga ta nan dai Allah ka karba mini to shikenan sai ta ta ɗauki yarinyar jinjirniyar ta kai ta masallacin Kudus ta samu masu kula da masallacin wato masu kula da masallacin su ne ta miƙa musu yarinya ta ce ga dunakum hazihin nazira ga abin da na alkawari wa Allah dama in na haifa zan kawo ya zama shine mai hidiman masallaci to gashi nan to shikenan tun da yake yarinya ce yanzu ita ma hidima za a yi mata kamun ta hidiman masallacin hidima za a yi mata dole sai an rene ta sai suka yi ca a kanta ni ne zan karba ni ne zan karba in ji shugabannin masallacin kudus din ni zan karba ni zan karba sai suka ce a'a sai zakariya ya ce ni ne ya kamata in karbe ta domin akwai yar uwar uwarta a wuri na wato hannatu bintu faqut akwai mata ta yar uwarta a wuri na saboda haka ni ne ya kamata in karɓe ta in rene ta sai sauran mutane suka ce ba mu yarda ba sai da yayi ƙuri'a aka ce da yayi ƙuri'a sai suka tafi bakin kogin Jordan suka tafi bakin kogin Jordan suka ce to yanzu abin da za a yi a jefa alƙaluma duk wanda alƙalaminsa ya tsaya akan ruwa to shine ya ci wannan ƙuri'a duk waɗanda alƙaluman suka gudu to shine su ne suka faɗi ko kuma suka nitse to sai aka je aka jefa alƙaluma sai alƙalamin zakariya sai ya tsaya ba kamar sauran alƙaluma ba to shikenan sai aka ce to kai da kace kai ne zaka rene ta saboda yar uwar uwarta tana wajenka to kai ne Allah ya baka renonta ga ta nan a hannunka to shi annabi zakariya sai ya ajiye ta a masallacin Qudus ya gina mata waje musamman yayi masa makulli sai ta zauna a wurin yana kawo mata duk abin da yake dacewa da ita da abinci da abin sha har da man shafawa yana kawo mata abin mamaki idan ya zo wurinta zai kawo mata irin abincinsa sai ya same ta da wani irin abinci wanda babu shi a garin babu shi a duniya ma a lokacin ba irin abincin wannan zamani sai a tadda wani abinci na wani zamanin da ba a samu wannan abincin sai a samu a wurin misalin ƴaƴan itatuwa waɗanda ba a samu a wani lokaci sai yayi mamaki ya ce annela ki haza ina kika samu wannan sai ta ce huwa min indillah daga Allah yake zuwa mini inna Allah ai ka riga ka san Allah yarzuku yana ciyar da man yasha wanda ya ga dama bi gairi hisabin ba tare da lissafi ba a zakariya sai abin ya motsa masa yace sai ya irin ta Hausa da suke cewa wato rashin kira yasa karen bebe ya bata ashe yanzu zama da nake yi har na tsoho ba ni da dadin nan wata kila rashin rashin rashin roko ne ga Hannatu ta roki Allah tana tsohuwa Allah ya bata ya ni zan bar kaina haka nan ba zan roƙi Allah ya bani ɗa ba ko da yake na riga na tsufa shekara ta ɗari da ashirin a wata riwaya matarsa shekara ta tis'in da takwas a wata riwaya shi kenan sai abin ya zuga shi ya sa shi kwaɗayin roƙon Allah shi ma Allah ya ba shi ɗa zikin rahmatu rabbika abda zakariya ina dai rabbo da an kafiya قال ربي إني وهان الأذن مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آقرا وهب لي من لدنك وليا يرثني يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا sai Allah ya amsa masa ya zakariya inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu ya'i lam naj'al lahu min qablu samia qala rabbi anna yakun li ghulamun wa kanat imrati aqilan wa qad balagtu min al-kibri utiyya قال كذلك قال ربك ولي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية shikenan a sai Allah ku ya karbi roƙonsa ya roƙi Allah ce ubangiji kaina ya riga ya yi furfura jiki ya yankwane kashi ya tsofe amma duk da haka dai na san kai mai karban addu'a ne ba zan roƙe ka kamar da ni cewa ban samu ba ya ubangiji na ka bani da wanda zai gaje ni kuma ya gaji irin abin nan namu na gidan Yaquba yana nufin annabci ya risu ni wa yarsu min ali Yaquba waj'al rabbi radiyan Allah ka mai ka bani da kuma ka mai da shi yardadde a wurinka fataqabbalha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wa kafalaha zakariya kullama dakhala alaiha zakariya ulmihraba wajada indaha rizqa qala ya maryamu anni laki hadha قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك سينا مسلمته za ka shiga musulunci ka yi haka kana jin hausa no wani ya turance shi na gama ka yi haka sai la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallama ashhadu an la ilaha illallahu وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن إيسى عبد الله ورسوله abin da ka faɗa tun daga zuciyarka har bakin ka ce ka tabbata Allah shi kaɗai ne shi ne mai sama shi ne mai ƙashi ne mai komi kuma shi ya aiko annabi Muhammad zuwa gare mu ya koya mana addini kuma ka ce ka tabbata Yesu ba ɗan Allah ba ne bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne ya jefa ruhu aka haife shi kamar yadda yake jefa rai a cikin kowace mace in ta ciki ba mijinta ne yake jefa rai ba Allah ne yake jefa rai in ta ciki haka Allah ya jefo rai din nan a cikin Maryamu ta haife shi ba uba kamar yadda Adam ba uwa ba uba his his servant servant to God yarda to ka ce alhamdulillah yau ka zama musulmi dukkan musulmin duniya yan uwanka ne kuma bayan wannan akwai sallah biyar kullum duk za a gaya maka yadda za ka yi a zahar da la'asar da magariba da isha za a gaya maka akwai kuma kuma Allah ya baka dukiya ka fidda zakka kuma wannan yanzu ba za ka sha ruwa ba sai rana ta faɗi kuma da daddare sai kai niyya za mu ƙarasa azumi tare da kai Allah baka dukiya kuma ka je haji duk abin da ba shi da ke wajen musulmi kamar naman alade kamar sauransu duk yau ba za ka ci ba ya zama haramun gare ka za ka yi wanka a koya maka sallah wannan irin wanka in ka kwanta da matarka ko kuma baka da mata in ka yi mafarkin mata wani abu ya fito jikinka za ka irin wannan wanka mene sunan ka na da femi islam name إساقة ما لنا ولا إساقة بسم الله ولا إساقة هذا الله سنة ولا إساقة هذا الله الحمد لله هذا الله الله تنسيك أشياء سامون تنقوا يا كويا مكدي بسم الله تمام هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء da annabi zakariya ya ga waɗannan abubuwan mamaki ga hannar ta roƙi Allah ta samu ya bukata ta ta biya ga yar kuma tana bada wani abin mamaki tana zaune gida a kulle a masallaci amma tana samun abubuwa na marmari na abinci na kowane lokaci a lokacin da ba a samun abin tana samu an tambaye ta ce daga Allah to ashe Allah da yake kawo abubuwa ba a kan lokacinsu ba ashe tsoho in ya roƙi aihuwa Allah zai kawo aihuwa sannan sai ya roƙi Allah da ya roƙi Allah Allah ya ba shi ɗa tare da tsufansa da tsufan matarsa sai Allah ce ya yarda sai ce a'a na ji daɗi amma ko nai mamaki tsoho da tsohuwa su samu aihuwa sai ubangiji ya ce masa ai abu ne mai sauƙi ni a wurina da babu kai ma ai na yi ka balle kana nan ka tsufa hunalika da zakariya wa rabbahu qala rabbi hab li min ladunka zurriyatan tayyiba ya ubangiji na ka bani zurriya tayyiba innaka kai sami'ud du'a'i mai karban addu'a ne na ga Hannatu ta roƙe ka ka ba ta ya ita yar kuma kana ba ta abubuwa ko bata roƙa ba saboda haka na roƙe ka Allah ka bani da wanda zai gaje ni ya gaji abin gidanmu na Yaqub
فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المهراب أن الله يبشرك بآية مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين ثم شيخ مسلم شيخ يعتذرون أكثر أتي تتي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن عيسى عبد الله wa rasuluhu abin da ta faɗa da bakinta tun daga zuciya ta ce ta yarda Allah shi kadai ne Allah ba uku bane ba shi da ɗa ba da abokin tarayya Allah shi kadai ne ta yarda ta yarda ko ta ce ta yarda ne Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne ya aiko shi bayan ya aiko Yesu kuma ta ce ta ce ta yarda Yesu Kiristin ba dan Allah bane bawan Allah ne annabin Allah ne manzon Allah ne kamun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta yarda to shi kenan alhamdulillah ta ce alhamdulillah ta zama musulma za a koya mata za ta yi wanka in ta yi wanka za ta yi sallah kullum akwai sallah sau biyar wannan wanka in ta kwanta da mijinta dole sai ta irin wannan wanka sannan ta yi alwala ta yi sallah kuma in al'adarsu na mata jinin nan mai zuwa musu a cikin kowane wata idan ya zo za ta daina sallah idan ya ɗauke za ta so sai ta wanka irin wannan sannan ta so masalla kuma daga yanzu ba za ta ci abinci ba sai rana ta faɗi ta yi niyya za ta ƙarasa wannan azumi tare da mu Allah ya ba ta dukiya ta yi zakka Allah ya ba ta iko ta je haji yau duk abin da yake haramun ne ga musulmi haramun ne gare ta idan mijinta ba musulmi ba ne to auren su ya mutu sai da in ya zama musulmi menene sunanta na da ha mene take wani suna take so na musulmi rukayya sannu sai da rukayya sannan muna miki murna Allah ya tabbatar miki da imanin ki sai ta biya koya mata yadda za ta ibada Allah ta mike ta amin hunalika da zakariya wa rabbahu qala rabbi habli min ladunka zuriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a Allah kai mai jin roko ne ka bani da فنادته الملائكة هو قائم يصلي في المهراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين فنادته الملائكة sai mala'iku suka kira shi wa huwa yusalli fil mihrabi alhali yana masallaci yana sallah mala'iku suka kira shi manan mala'iku shugaban mala'iku jibril ya kira shi jibril ya kira shi yace masa inna Allah yubashshiruka bi yahyi Allah ne maka albishir ya baka da har ya sa masa suna ba taba samun wani da mai sunan Yahaya ba kamun shi lam najallahu min qablu samiya ba ya da tukura shine Yahaya na farko a duniya wato manansa zai rayu yubashshiruka bi yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah mutum ne wanda zai zo shine farkon wanda zai imani da Annabi Isa alaihi salamu wato tsakanin annabi isa da annabi haya wata shida ne annabi haya aka fara aihuwa kamun a haifi annabi isa tsakanin su wata shida to annabi yahaya shi ya fara yin imani da annabi isa a duniya ya yarda da cewa shi bawan Allah ne kalima ne daga Allah ruhu ne daga Allah shi manzon Allah ne saboda haka ne aka ce ɗanka da za a baka ɗin nan zai zo ya zama mumini mai gaskata abubuwa daga Allah musaddiqan bi kalimatin minallahi mai gaskata ruhu wato annabi isa kenan wa sayyidan zai zama shugaba ɗan nan naka wa hasuran ko mutum ne wanda yake mai kamewa kaman ƴan uwansa annabawa amma abin nasa zai zama shi wato fiye da na kowa a cikin ƴan uwansa annabawa ɗin mutum ne kamamme mai fuskar bujimi wata rana sun sadu da shi da ɗan uwansa annabi isa alaihi salam a daji shi annabi isa mutum ne mai yawan dariya mai sakakkiyar fiska annabi ya kuma kullum fiskarsa a daure sai ya kama hannunsa ya ce kai me ya same ka haka kullum aka ganka kamar wanda ya ɗebe tsammanin rahama shiga aljanna shi kuma yaya ya girgiza hannunsa ce kai ko me yasa nake ganin ka kullum cikin murmushi da dariya kamar wanda ya amince azabar Allah sai kowa ya rike hannun kowa ba za mu rabu ba sai Allah ya mana shari'a sai Allah ya aiko mala'ika ya gaya musu ana inda zanni abdi ni dai ina inda bawa na ya zace ni falyazun nabi khairan wato bawa ne ya zace ni da alheri wato an rinja yadda na annabi isa kenan wa sayyidan wa hasuran shi mutum ne wanda bai bai kula da sha'anin mata ko da yake ya taba yin aure shi annabi isa ne bai taba yin aure ba amma annabi haya ya yi aure wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin kuma albishirinka an karbi addu'anka ba ka ce kana so ya zama minali yaquba ba to an bashi annabci din tun ba haife shi ba annabi zai zama min salihin daga cikin manyan bayin Allah waɗanda suke salihai shi salihanci shine babban sunan da ake ba kowane bawan Allah kowane annabi mursali salihi ne kowane annabi salihi ne siddiqi ne ba kowane salihi siddiqi ba ba kowane siddiqi annabi ba wato sifarsu ne zaka ji alqur'ani yana kirari wa annaba innahu laminas salihin innahu laminas salihin innahu laminas salih wallahi yana daga cikin manyan bayan mu salihai to na maka albishir da wannan Allah yana gaya wa annabi zakariya a wurin jibril na isar masa
قال رب أني يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي آخر قال كذلك الله يفعل ما يشاء سيجي دادي سيجي إن نماتر النبي يعقوب رجتي يا ويتي آه دتتي أنا أجوز وهذا بعلي شيخا أألد وأنا أجوز وهذا بعلي شيخا kamar yadda matar annabi matar kamar yadda aka yi wa matar annabi ibrahim sarra albishir bayan an haifi isma'il da shekara goma sha uku za ta haihu ta ce ni din ina tsofe tsofe da ni in haihu miji shekara ɗari da ashirin in haihu shi ma shi ma haka yi ce ina tsoho din yanzu zan haihu kuwa sai ubangiji ya ce haka yake ai haka Allah yake ya fa'alu ma ya sha'u yadda ya ga dama yake yi yana yin abu da sababi ya fi yawa amma yakan yi ma ba sababin ya fi ma sha Allah shi mai aikata abin da ya ga dama zai baka wannan ɗa da ya baka albishir
قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والبكير قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبي بالأشي والإبكير da ya ji daɗi ya san dai komi da komi yanzu kam ya haɗu Allah ya karbi addu'a an masa albishir abin da yake ganin kamar yana da wuya ne an ce masa ba shi da wuya huwa aliyya hayyin huwa aliyya hayyin wa yaj'alu ayatan linnasi cewa abu ne mai sauki ni a wurina wa kad khalaqtuka min qablu lam takushi an to shikenan sai ya ce to Allah ina so in matata ta samu ciki ai mini albishir a nuna mini alama har yanzu saboda in gabatar da godiyata marra ta biyu yanzu dai na gode an karbi addu'ata an mini albishir zan samu ɗa sunansa Yahaya kuma annabi ne daga cikin annabawa babba ne daga cikin manyan bayin Allah mai gaskata ayoyin Allah na ji daɗi na yi murna amma a gaya mini in matata ta samu ciki saboda in ci gaba da godiya ij'al li aya qala ayatuka ubangiji ya gaya wa annabi zakariya ce ga alamar da zamu sa maka Allah tukalliman nasa salasa layalin sawiya salasata ayyamin illa ramza kwana uku wuni da kwana a cikin suratu maryam an ce salasa layalin sawiya dare uku daidai cif nan ku an ce wuni uku cif wato dare da rana uku kenan kwana uku cif zaka yi ba zaka iya magana ba amma ba bebe za ka zama ba za ka yi ta zikirin Allah amma in ka tashi magana sai dai ka nuna da hannu in kira ne ka yi kira in zama ne ka yi zama in tafiya ne ka yi haka amma ba za ka iya magana ba amma zikiri kam za ka yi ta yin sa harshen ka garau amma wajen magana ba za ka iya ba to in kaga haka ya faru to matarka ta ciki kenan yaya ya zo salatu ta ayyamin illa ramzan sai dai nunawa da hannu in abin ya faru wazkur rabbaka kaseeran sai kai ta zikiri wa Allah ka gode dama Allah abin da yake so kenan ai ta masa zikiri a gode masa ai ta zikiri a gode wa Allah zikiri mai yawa sha'ani ne na bayin Allah haka annabi Musa da Haruna da ya da annabi Musa ya roki cewa yana son taimako Allah ya taimaka masa da mataimaki annabi Haruna sai ce in na samu haka kai nusabbiha kasiran wa nazkuraka kasiran za mu samu karfin da za mu haɗu mu maka tasbihi da yawa mu maka zikiri da yawa amma kuma al'umma Allah yana ce mana wazkurullah kaseeran la'allakum tuflihuna ku wa Allah zikiri zikiri mai yawa don ku samu babbar rabo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ubangiji yana cewa ana jalisu man zakarani duk wanda yake son zama da ni yayi min zikiri in ji Allah a cikin hadisul qudsi alqur'ani ya ce fazkuruni azkurkum ku ambace ni na ambace ku washkuruli wala takfurun ku gode mini kar ku butulce mini a cikin hadisul kursi ubangiji yana cewa haba bawa na yaya ban mance ka ba ina ambaton ka kai ka mance ni baka ambato na haba bawa na yaya ina kiran ka kana tafiya wurin wani wallahi ya ila daris salam Allah yana kira mu zuwa ga gidan rahama gidan zaman lafiya duniya da lahira mu kuma shuraka mu ta shaki suna waɗansu abubuwa sun zo sun tarnake mu guda uku ga zuciya ta kama ga duniya ta kama ga shedan ya kama su ma ba su shirya ba to wannan ya yi daidai rajulan salaman li rajul abin da ya mutum ya miƙa wuyansa wani mutum mai jagora zuwa ga Allah sai ka rabu da waɗannan abubuwa su zama dai ba za su samu tasiri a kanka ba in ka miƙa wuyanka zuwa ga wanda zai ja ka zuwa ga Allah wata bi sabila man anaba ilayya Allah yana cewa ka bi hanyar wanda ya ɗauko hanyar dawowa zuwa gare ni ta wannan hanyar ne muke bin malamai su koya mana alkur'ani su koya mana yadda za mu yi ibada su koya mana yadda za mu bauta wa Allah su koya mana mu'amala su koya mana hanyar zikirin Allah yadda za mu zama bayin Allah salihai wannan shine maganan zikiri wazkur rabbaka ka ambaci ubangijinka kasiran da yawa wasabbi kai ta tasbihi bil ashi wal ibkar kuma safe da yamma wazkur wazkuri rabbika bukratan wa asila haka aka ga annabi ba aka ce kai ta zikiri da yawa kuma ka aje zikirin da zaka yi da safe da wanda zaka yi da yamma shine ma'anar lazimin safe da lazimin yamma lazimin la'asar da lazimin safe wazkur a cikin suratul araf yana ce mana فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآثال ولا تكن من الغافلين kada mutum ya jefa kansa cikin dabbobi ya zama baya zikirin Allah ya kamata musulmi ko ina yake bakinsa ya riga ambaton Allah ko la ilaha illallah a boye ko subhanallah subhanallah duk da abin da ka sani ambaton Allah ka dinga yin sa a baki mala'iku suna rubuta har abin ya koma zuciyarka har ka zo mutumin Allah kar ka jefa kanka cikin dabbobi ka rafka ka mance da Allah wazkur rabbaka kaseeran ka ambaci ubangijinka da yawa wasabbi kai tai masa tasbihi bil ashi wal ibkari safe da yamma
وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفيك وطهرك واصطفيك على نساء العالمين
وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفيك وطهرك واصطفيك على نساء العالمين haka kuma mala'iku sun gaya wa Maryamu ɗin, mala'iku kullum an ce mala'iku a wannan wuri Jibrilu ake nufi, saboda girmansa zama wasu shine shugaban mala'iku sai akan ce mala'iku kamar yadda in wani mutumin Najeriya a majalisar ɗinkin duniya ya yi magana sai akan ce Najeriya ta ce alhali ko mutum ɗaya ne ya faɗa a can a New York saboda haka ake ce mala'iku sun ce a mala'ika Jibrilu ya ce wai ƙaracin mala'ikatu tuna lokacin da Jibrilu yake wa Maryam magana abin da ya ce mata inna Allah hastafeki albishirinki Allah ya zaɓe ki inna Allah hastafe ki wa tahharaki kuma ya tsarkake ki wastafe ki ya zaɓe ki ala nisa'il alamin akan dukkan matan zamaninki dukkan mata in ba Fadima ba Maryam ta fi kowace mace daraja a cikin mata guda hudu waɗanda Allah ya ba su darajan girman walittaka na siddiqiya ita Fadima ita ce shugaban su duk gabaki ɗaya ba kamata saboda tana ɗauke da jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi ta fi sauran daga ita sai Maryam ana khilafa tsakanin Maryam da Khadija uwar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wacce ce ta fi daraja to daga nan sai Aisha matar manzon Allah yar Abubakar daga nan sai Asiyatu bintu Asiyatu matar Fir'auna ita ma hakan nan tana daga cikin matan da Allah ya girmama su da wannan irin daraja ta siddiqiya da mata suna yin annabci da waɗannan guda biyu sun zama annaba da Fadima ita yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ita Maryam Allah yana gaya mata a harshen mala'iku inna Allah ubangiji istafaki ya zabe ki wa dahharaki wasafaki ala nisa'il alamin nan istifa'in nan da aka ce inna Allah astafi Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin to yana sauka akan annabawa da siddiƙai domin Allah ya ce mana a cikin suratul namli qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi allazina istafi Allah yastafi min almalaikati rusulan wa minan nasi wada harki ya tsarkake ki ba za ki aure ba kuma balle wani abu na dauda ba zai same ki ba wastafaki ala nisa'il alamin ya maryamu
يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين يا كي مريم يا مريم اقنتي لربك كلزمتي عبادة وأبنجزنك اقنتي لربك واسجدي كرين يوان سجدة والله أبنجزنك واركعي مع الراكعين ki yawanta yin sallah tare da masu sallah tun da kina masallaci anan an gabatar da sujada akan ruku'u ko saboda su sallar su haka take ruku ake gabatarwa kamun a yi sujada am sujada ake gabatarwa kamun a yi ruku'u ne ko kuma a'a hukuncin wau ne dama a cikin lirabi alwawu la tattabi tartiba shi in an sawa in an ce ja'a zaidun wa amrun to ba za a gane wane ne ya fara zuwa ba amma an ce ja'a zaidun summa amrun ki a gabanka kana gani duk wannan karama ta riga ta ɓace yanzu babbar karama ka fi kowa son annabi sallallahu alaihi wasallama ka fi kowa bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babbar karama zuciyarka ta zama salimiya ka ce komai a zuciyarka ka bar Allah izja rabbu bi qalbin salim a samu zuciyarka lafiya kalau ba kin wani a zuciyarka ba kowa ma a zuciyarka balle wani Allah kurum shine babbar karama kulillah sun mazarun bi kaudin yal'abun ka ce Allah kawai ka ta- ka zama kana tare da Allah ka rabu da kowa ya yi ta yin abin da yake yi shine babbar karama a yanzu kulillah sun mazarun bi kaudin yal'abun as-sufi ghayatuhu huwa Allah wannan shine babbar karama fataqabbala ah, ya إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفيك وطهرك واصطفيك على نساء العالمين يا مريم انصتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون waɗannan labarai duka da muke gaya maka ya rasulallahi labari ne na gaibu abubuwa ne wanda aka yi su tun shekara da shekaru shekaru masu yawa in an ɗauko labari daga annabi Ibrahimu, in an ɗauko daga Adamu gaba ɗaya kenan abu ne fiye da shekara dubu shida muke baka labari. In an ɗauko daga annabi Ibrahimu ne zuwa gare mu a nan yanzu kusan shekara dubu biyar. To, a duk waɗannan labari tsofin labari ne waɗanda suke na gaibu muke gaya maka ya Rasulullahi. Labari ne na gaibu, zalika min ba'il gaibi nuhihi ilayka muke maka wahayi da shi. a zalika min ba'il ghaibi nuhi ilai ya zo a cikin alqur'ani akwai anan akwai a cikin suratu yusuf akwai tilka min ba'il ghaibi nuhi ya ilai ga cikin suratu hud akwai irin su alqur'ani wayannan mutumin da ya budi bakin sa ce annabi bai san gaibu ba to wannan kusa da ridda yake domin ya kaita alqur'ani menene annabi bai san gaibu ba ga qur'ani ya ce annabi ya san gaibu zalika min ba'il ghaibi nuhi ilai tilka min ba'il ghaibi nuhi ha ilai in in ka koma kace to ni abin da nace bai san kowa abin da aka gaya masa to ho kamar dai mutum ne ya zan ya yi karatu a Zaria Zaria kadai yayi karatu ya zan babban malami amma Zaria kadai yayi karatu ko kuma Kano kadai yayi karatu sai kace jahili ne ba abin da ya sani sai abin da ya sani a Zaria an ta ka zage shi jahili ne ba abin da ya sani sai abin da mutane Zaria suka koya masa to ka ce annabi bai san gaibu ba sai abin da Allah ya gaya masa a bai san gaibu sai abin da Allah ya gaya masa sai ya san gaibun kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yana gida a madina za a yi magana a makka kamar yadda umairu ya yi magana da abokinsa safwanu cewa ya bar iyalansa cikin iyalansa zai zo ya kashe muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ya zo ya ji tsoro ya ɓoye maganar annabi ya gaya masa maganar filla filla abbasu ya ɓoye kuɗinsa a badar ne annabi ya gaya masa yana da kuɗi kuɗin da ka bai ummul fadli lokacin da zaka fito ka ce ka aje a tukunya in na dawo namu ne in ban dawo bakin sabon da zai goyi yaranki da shi duk wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa mutane Mm.
gaibu iri iri wato gaibu hawa biyar ne shi a wurin Allah babu gaibu inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samai abinda Allah bai sanar da kowa ba har annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to shine gaibu mutlaqi wanda ba wanda ya san shi kamar yadda ya zo a cikin suratun namli a cikin hawa biyar din da zan faɗa a cikin suratun namli Allah yana cewa qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah ga yawa duniya ba wanda ya san gaibu sama da ƙasa sai Allah shi kadai ɗaya kenan sai ya zo sai aka ɗauko ayar da take ce wala yuhiduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a bayan Allah ba su da iko san komai daga cikin ilimin Allah sai abinda Allah ya ga dama ya sanar da su to a cikin abin da ya ga dama din sai ya fara sanar da Annabi Muhammad abinda kowa bai sani ba yana cewa ah, wa ma kana Allah liyutliyakum ala al-ghaibi walakin Allah yattabi min rusulihi man yasha fa aminu billahi wa rusulihi Allah ba zai sanar da kun gaibun sa ba ba zai sanar da kun gaibun sa ba amma zai zabi wani daga cikin manzannin sa ya sanar da shi kaga an san manzo Allah kenan domin duk manzanni zaɓaɓɓu ne to saboda haka yake da ilimin da kowane annabi bai sani ba kowane mala'ika bai sani ba liyaktum Allahi la yasinu la yasini bi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal daga wannan gaibu sai wanda ya hada dukkan annaba gaba daya alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada min rasulin Allah shine masanin gaibu ba zai gwada wa kowa gaibun nan nasa ba sai dai yardaddu daga cikin manzanni a duk manzanni yardaddu ne ta kenan suna da ilimin gaibu wanda zai zo nan annabi Isa zai gaya mana ilimin gaibu anan gaba a uku kenan gana Allah shi kadai gana Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai gana annaba su kadai akwai gaibu na siddiqai gaibu na siddiqai siddiqai sun san gaibu domin su ne sakatarorin annaba duk inda annaba suke shiga tare suke shiga da su ya ishe ka dai annabi sallallahu alaihi wasallama tsawon rayuwarsa tun abubakar yana da shekara ishirin biyu babu suka yi aboki da annabi annabi na da shekara ishirin har suka kara shekara ashirin Allah ya aiko annabi na da shekara arba'in ba su rabu ba har zuwa zaman makka har tafiya cikin kogo har fita zuwa zuwa madina har zaman madina har mutuwa har cikin ɗaki duk tare suke Allah sallama to haka haka su siddiƙai suke tare da annabawa to abubakar da ya zo mutuwa ya kira yasa Aisha ce na baki kundan dabino 20 baki sa an dauko ba in fa na mutu baki dauko ba ya zama gado ku ko magada na mahum illa akhawaki ukhtaki ku biyar ne masu gado na yan uwanki mata guda guda biyu yan uwanki maza maza guda biyu wato da Abdurrahman da Muhammad da yan uwanki mata sai ta ce na san yar uwata Asma'u da ni wace ce ta ukun tamu sai ce bintu Kharija uraha jariya yace bintu Kharija za ta aihu bayan na mutu ya ta mata za ta haifa kuma ta haifi ya ta matar har ma sannan wuri ne mai auren ta abin ya gagara a zamanin sa to in an dinga yin maganan gaibu na siddiƙe na ban mamaki za ka yi mamaki ka tabbata lalle siddiƙe sun san gaibu ya ishe kama lokacin da ake tambayin yusuf da aka gane fassarar mafarkinsa aka ce wannan mutum siddiƙi ne yusuf ayyuwa siddiƙu aftina fi zabi bakaratin simani ya kulun sabuni ya fasa sumbulatin wato daga wannan gaibu bayan na Allah da na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annaba da na siddiqai sai gaibun da Allah ya ga dama ya sanar da kowa dama ya ce wala yuhidu bi shay min ilmihi illa bima sha'a wannan bai keɓanci musulmi ko kafiri ba a'a kafiri sai ya zo ya nuna maka a kasar ku kai kasar ku ce amma ya ce kasar nan taku akwai fetur amma sai an tona kilo kaza a samu fetur din yana nan kai yaya bai bai nitsa cikin kasa ba kai baka yayi sani gaibu ne gaibu ne nan akwai fetur nan akwai nan akwai zinariya nan akwai kwal nan akwai menene a cikin ƙasa ba su tona ba in an tona kuma a samu menene gaibu ne matar kan zawo daga asibiti ta ce maka likita ya ce zan aifi tagwaye ko ka yarda ko ka yarda haka za a yi kai da ka take kwana wurinka baka sani ba gaibu ne kana garin nan Najeriya a ce maka yau a Japan ɗari sanyi awo kaza ne zafi awo kaza a Europe zafi kaza awo kaza a sanyi awo kaza a america gari kaza awo kaza awo kaza a cikin awa 24 masu zuwa za a yi hadiri kaza kaza kaza kaza a cikin kaza kaza za a yi kaza da Allah ba a faɗa ba ya afkuwa menene gaibu ne to gashi Allah ya sanar da su kuma Allah ya sanar da kafirai ma gaibun da ya ga dama kace annabi Muhammad Allah bai sanar da shi gaibu kana kafiri ne a'a ya kamata in ba ilimi ba yi shi ya kamata kuma a so annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk kin annabin ne yasa wai ba a so a dangana masa daraja kin annabin ne yasa suke badin haka wai kar a dangana masa darajoji wai an kamba mashi fiye da yadda yake wai baka ce ma bi jahi rasulillahi a'udhu billahi duk wanda Allah ya cuza masa kin annabi kam shaqi ne bai da sa'ada zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilai wannan duka labarin nan da muke gaya maka gaibu ne ya rasulullahi nuhihi muke yin wayinsa ilaika zuwa gare ka wa ma kunta ladaihim iz yulquna aqlamhum ai lokacin da suka dauki alƙaluma za su je kogin Jordan su yi ƙuri'a ai baka nan ya kai ka sani amma kun da mu iz yahtasimu lokacin da suke jayiya a ni ne zan rene ta ni ne zan rene ta a ni ne zan rene ta lokacin da suke wannan jayiya kana nan ne ai baka nan kamar yadda ke gaya masa ne labarin abin da yake Madiyana amma kun da dai a lokacin da annabi Musa ya fita ya je Madiyana aka bashi kiwo baka nan lokacin da ya bashi aure baka nan lokacin da ya zo a daji ya tadda Allah Allah bashi aika baka nan a ce kenan wannan abu ya isa a san kai annabi ne magana kake daga Allah bismillah qalat malaikatu إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين har yanzu dai mala'iku sun yi magana da Maryam wato Jibrilu kenan ya Maryamu ya ke Maryamu inna Allah yubashshiruki bi kalimatin min Allah yana miki albishir da wata kalima daga gare shi wato wani abun da za ki aifa da kalimar kun fayakunu uh, liyaba laki gulaman zakiya قال تمني يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ورجل وآتا للناس رحمة منا وكان أمرا مقضيا الله.
فهملته فانتبذت به مكانا قصيا فجاء المخاض إلى جزء النخلة قال يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناديها من تاتي ألا تهزني قد جعل ربك تاتك ثريا هكذا كسر تقدانا أشكين سورة مريم من يلوات يدوانا آه البشرينكي Allah ya ce miki albishir da kalima daga gare shi ismuhul masihu isa ibn maryama a ismuhu sunansa almasihu wato lakabinsa almasihu sunansa isa ma'anan almasihu mai albarka mai albarka shine almasihu da, da ibrananci mai albarka wajalin mubarakan aina ma kuntu Ah, sunansa kuma isa kuma danganensa dan maryamu daga jin cewa isa dan maryamu to an san isa an halicce shi kenan ba da uba ba domin da da uba da sai ce isa dan babansa Hmm.
dan wani isa ibn maryama آه يبشرك بكلمة من بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم كما البشرينك متن وجيها في الدنيا والآخرة متن من يوان درجة الدنيا دا الآخرة a duniya zai yi albarka zai samu mabiya masu yawa waɗanda zai shiryar da su domin rana ɗaya annabi isa mutum dubu hamsin za su zo da rashin lafiya ya ce in kun yarda za ku bi ni za ku sallama mini ku zama musulmi mabiyana zan yi addu'a Allah ya warkar da ku in sun yarda sai ya addu'a Allah ya warkar da su su dubu hamsin ɗin nan shikenan sun zama mabiyansa Ah, shine ƙarshen manzon bani Isra'ila farkon ban- farkon man- farkon annabi bani Isra'ila Yusufu ƙarshen su annabi Isa ƙarshen annaba ga baki ɗaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ismul masih Isa ibn Maryama wajiya wani mutum ne mai daraja fi duniya wal akhirah wajiyan fi duniya wal akhirah wa min al muqarrabin ko mutum ne mai daraja wanda yake yana daga cikin makusatan bayin Allah to anan Ah, an gaya mata an gaya mana abin da ba mu gane ba da abin da bata gane ba lakinin la yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmihi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi shahida Ah, lan yastankifa al masihu an yakuna abdan lillahi wal al malaikatu al muqarrabun yawanci ah, mala'iku su ik- ake ba su sunan muqarrabun ashe kenan zai rayu cikin mu mu ɗan adam kuma zai je ya rayu cikin mala'ikatul muqarrabun wa min muqarrabin Na'am.
zai je ya rayu cikin mala'iku al muqarrabun saboda haka ya shekara shekara talatin Allah ya aiko shi ya bashi aika ya bashi littafi kamun wannan lokaci ma ya haddace ya haddace at-taura tun yana tun yana tun yana jinjiri a da aka yi shekara talatin Allah ya bashi littafinsa injila nasa na kansa yana shari'a da da taura yana kuma hukunci da littafinsa injila wali ya kuma injili ba anzalallahu fi abin da yake injila bata soke ba daga cikin taura ana aiki da shi abin da aka soke kuma ba aiki da shi domin zai zo nan gaba cewa addininsa zai sauke wasu abubuwa da yawa a cikin addinin at-taura wa min muqarrabin yukallimun nas ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين mutum ne wanda zai magana zai yi magana tun ran da aka haife shi zai yi magana tun ran da aka haife shi tun ran da aka ai- aka haife shi zai soma magana shi annabi isa alaihi salam wa yukallimu an-nasa bil mahdi wa yukallimu an-nasa kahalan a lokacin da yake gwarzo ma zai magana da mutane nan malamai sun ce wannan yana tabbatar da abin da Qur'ani yake tabbatarwa da abin da hadisi yake tabbatarwa cewa annabi Isa an ɗauke shi yana sama zai dawo ƙarshen zamani Na'am.
domin kalu wanda ya kai shekara arba'in shi ake kiransa kalu to lokacin da ya bar wannan ƙasa ya koma sama shekararsa talatin da uku ne ya yi wa'azi ne na wata talatin a faɗin waɗansu malamai wasu malamai ce ya yi wa'azin ne na shekara uku sannan ya aka ɗauke shi da fitinan yahudawa ya yawa Allah ya ɗauke shi ya mai da shi sama wa minas salihina yana da cikin manyan bayin Allah salihai waɗanda annabi Ibrahim yake cikin sahun su gabaki da yana ce rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban wannan sahu ah, na na salihan bayin Allah bismillah قالت رب أني يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضي أمرا فإنما يقول له كن فيكون قال ربي أني يكون لي غلام ولم يمسسني بشر أني يكون لي ولد ولم يمسسني بشر آه قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضي أمرا فإنما يقول له كن فيكون نندي إلهاما mala'iku suna magana da ita amma fa ita ba annabiya bace in dai mala'iku suna magana da waliya ta bani isra'ila to ba mamaki in mala'iku sun yi magana da waliyan zamanin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma suna yin magana da su din waliyai na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam suna samun ilhama daga Allah kuma suna samun magana da mala'iku akwai wani wali wanda ya rashin lafiya a ƙasar yamma a Morocco ya yi rashin lafiya aka ji tsoron mutuwarsa sunansa Ahmad Abdullahi aka ji tsoron mutuwarsa da safe sai ya ce wa mutane kar ku ji tsoro wai ba zan mutu ba sai na shekara ɗari da shekara biyar ya kai kai ya kai ce mala'ika mutuwa ne ya gaya mini da ya zo sai ya ce mini na ce wane ne ya ce ni ne mala'ikan mutuwa ce ka zo gaisuwa ne ko ka zo ɗauka na ne ce na zo gaisuwa ne to menene labari ya ce ai ba za ka mutu ba sai ka rayu kaman ƙwayoyin carbin nan sai ya jefa masa wani carbi sai ya sa shi a filo ya ce ku kirga ku gani suka kirga suka carbin mai ƙwaya mai ƙwaya ɗari ne da ƙwaya biyar kuma maganin cewa mala'iku suna magana da mutane waliyai sun zamanin bani isra'ila din ma sun yi magana da sun yi magana da mutane cewa mala'iku sun zo sun samu mutum mai shanu sun yi masa kaza kaza mai raƙuma sun masa kaza kaza mai menene kuturu da makaho da mai mummunan kai duk da an yi maganar su kuma Allah an yi magana da uwar annabi Isa alaihi salam shi annabi Musa din wannan duka wa auhayna ila ummi Musa an ardihi to wannan duka dai inkarin abu kullum wanda bai san shine yake yin mamakin yiwuwansa a nan Kaduna Nasara ya je fadan wani mai girma daga cikin manyan sarakunan mu na ƙasar nan. yace ina tamani wata rana daga nan za ka yi magana da kaduna yace gaskiya bature haka ne bature da bature ya tafi sai ya tura bafajin sai ce koma sauron can kai magana amma kai a hankali yi magana yi magana in kai magana ka dawo yanzu da kai magana ko ba mu ji ba kaji nasara yace wai daga kaduna in an yi magana za mu ji a garin nan kaji ƙaryar nasara to abinda duk kowa yake cewa ƙarya ne ƙarya ne bai yiwuwa to shi jahili ne bai san ikon Allah ba inna Allah la kulli shay'in qadir ga salula an kawo ga mai nuna garin mutanen mai sunansa satellite an kawo to yanzu kai kana iya yin wannan ni dai ban iya ba ban iya yin salula ba ban iya satellite ba ban iya yin jirgin sama ba ban iya tukawa ba ban iya mota amma na iya qur'ani kowa ba abin da ya rayu kenan ya iya ba to in kana cewa abun ban yiwuwa kai ka jarraba mana ka yi ka bi masu abin su nuna maka yadda ake yi wannan abubuwa duka abubuwa in dai mutum yana musu addinin hawa, hawa uku ne kamar yadda hadisin jibrilu islam gaba da shi iman gaba da shi ihsan hawa na uku to kowanne yana da wajibatun sai yana da lawazimin sa in baka sani ba fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamuna abinda baka sani baka sallama shi walittakan bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu hawa tara ne bayan sahabbai sun kare walittaka ta tashi tana so ta haskaka wuri kamar yadda ranar annabci ta haskaka shin in dare ya rana ta faɗi ba ana yin dabarun fitila ba su na logoni har muka samu lantarki to irin wannan walittaka ta tashi za ta gaje wannan fili na annabci ta haskaka a kau da duhun nan da da ya zo ya gaje filin da annabci ya bari sai aka yi hawa uku hawa na farko shine islamul iman da imanul iman da ihsanul iman wannan a cikin maqamul islam aka samu hawa uku sannan wanda har har zuwa bayyana Sidi Abdulkadir da Sidi Abdulkadir ya bai sai aka samu ci gaba cikin walittakar ta samu wani matsayin da bata taba samu ba a duniya saboda haka ne yake cewa kafata ta taka wuyan kowane wali wata rana Sidi Abdulkadir ya dawo gidansa yace yana gode wa Allah yau an bani matsayi kafata ta taka wuyan kowane wali to anan sai walittakar ta kai islamul iman da imanul iman da ihsanul iman anan har zuwa ƙarni na goma sha biyu akan wannan ake sai da ƙarni na goma sha biyu aka shiga ƙarni na goma sha uku ya shekara goma sha uku dubu da ɗari biyu da goma sha uku sannan walittakar ta samu wani matsayi ta ci gaba islamul ihsan imanul ihsan ihsanul ihsan saboda haka yanzu duk karama ta kare don an fito cikin jikkuna an koma cikin wani yanayi daban waliyan zamanin da za su hau kura za su hau za su yi wasa da maciji ba magani za su hau zakoki za su yi abubuwan mamaki amma yanzu duk wannan ya kare duk ana wancan tsohon tsohon abu ne tun da ana cikin jikkuna su islamul islam imanul islam isan islam islamul imani imanul imani isan iman yanzu an wuce na an komo hal jazaul ihsan illa al ihsan idan baka san abu ba ka sallama waɗanda suka sani bismillah na'am ومن السابقين ويعلمه الكتاب ويعلم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد أني جئتكم قد- بآيات مم.
من ربكم أن أني يخلق لكم قد- من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيكون طائرا بإذن بسم الله نعم ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله وأبرئ وأبرئ لكمها والأبرص وأهي الموت بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين
ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله وأبرئ الأكمى والأبرص وأحيي الموت بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون ما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين albishirinki Maryamu za ki ji abubuwan mamaki wanda muka baki game da wannan ɗanaki wai allimuhul kitaba Allah zai sanar da shi a taura kuma ya- ya sa shi ya iya rubutu ya fi kowa iya rubutu a zamaninsa shi annabi Isa alayhi salam wal hikimata da iya shari'a wai allimuhul kitaba wal hikimata wat tawrata wal injil kuma ya ya sanar ya ko ya, ya- ya sa shi ya iya rubutu ya iya at-taura ya iya injila ya iya shari'a wa rasulan ila bani isra'ila kuma za mu aike shi manzo zuwa ga bani isra'ila inni qad jitukum bi ayatin min rabbikum in yazo wajen bani isra'ila abinda zai ce wa qala isa ibn maryama ya bani isra'ila inni rasulullahi alaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa bashiran bi rasulin yatin ba'da ismu ahmadu abinda zai zo ya faɗa bani isra'ila ke ya ku bani isra'ila Allah ya aiko ni zuwa gare ku kuma ni mutum ne mai gaskata littafin da tattara shine at-taura inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkum bihi an-nabiyuna alladhina aslamu Ah, zan yi aiki da da at-taura ni ma ko za a bani nawa littafi ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم زي ce musu ga ni manzo ne Allah ya aiko ni in kuna neman wani abun mamaki da za a nuna muku wanda zai tabbatar da manzanci na ina da shi qad jitukum nazo muku bi ayatin min rabbikum da, da mu'jiza daga Allah ubangijinku qad jitukum bi ayatin min rabbikum wa akhluqu lakum إني أخلق لكم inni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr suka ce in gaskiya ne ka halitta mana jemage domin shi jemage shine wani abu mai wuyan mai wuyan a cikin tsuntsaye duk ba mai kama da jemage shi jemage yana da haƙori irin na dan adam baki irin na dan adam yana da fuka-fiki kuma gashi tsuntsu ne gashi mutum mutumi to sai annabi isa sai ya tattara ya tattara tabo ya hura sai ya gina jemage sai jemage ya tashi kuwa akul wa kum lika hayati dairi fa anfukhu fi innahu ra fa yakun nan dan fa yakun dairan bi iznillah sai ya zama tsuntsu mai tashi mai yawo da ikon Allah bi iznillah inna da ikon Allah wa nabiyukum bima ta'kulu ma tadkhuluna fi buyutikum أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طائرا بإذن الله وأبرئ لكمها kuma zan warkar da mutumin da aka aife shi makawo ko da ba a tsaga gurbin idon ba zan tsaga zan sa masa ido walabrasa ina warkar da kuturta kowace iri kuturtan yanke yatsu ne kuturta irin irin mai kaurin nan ne ko ko mele duk da zan warkar da wannan wa ulil mautai bi iznillah ina raya matattuma duk dai da ikon Allah warkar da marasa lafiyan da ikon Allah raya matattun ma da ikon Allah ya raya mutum hudu akwai abokin sa azar wanda tsakanin garin da yake da garin abokin tafiyan kwana uku yar uwarta yar uwar azar ta aiko ta ce abokin ka bai da lafiya ya kusan mutuwa annabi isa ya tashi da jama'a su za su je su gaida wannan marar lafiya kamu ya je garin mutumin ya mutu sai ce kai tashi ku nuna min kabarinsa aka nuna masa kabarin azar da ya je ya roƙi Allah sai ya tashi ya komo gida ya yi aure ya aihu bayan bayan wannan tayarwa sannan akwai dan wata tsohuwa shi ma yana an ɗauke za kai shi kabari ya bi shi ce kai sauko sauko sai ya sauka da ransa sai ya ɗauko abin da aka ɗauke da shi ya dawo da shi gida ya aure shi ma ya aihu akwai ibnatul ashir akwai wani mai karɓan usura shi ma yarsa ta mutu annabi isa ya ya tashe ta daga mutuwa din sannan ta zo ta zauna gidan miji ta aihu bayan nan sai suka ce ahab wannan duka kana raye mutane ne wanda wasu dare mutuwa ba in gaskiya ne raya mana samu dan nuhu wanda tsakanin annabi isa da shi wajen fiye da shekara dubu uku annabi isa ya tashe shi ku nuna min inda yake aka nuna masa ya tashe shi da ya tashe sai ya tashi da furfura ce a'a zamanin ka ba furfura na yi mamaki ka taso da furfura domin annabi ibrahim daga farkon sun aka fara ganin furfura sai ta ai da naji an ce kayi kira in tashi inda sai naji tsoro ko an yi tashin kiyama ne shi yasa ne furfura ya tsalil bildana shiban to a uhi mawta bi iznillah ko rabbikum ma ta kuna tadakuna fi buyutikum ina ba ku labarin abin da kuke ci da abin da kuke ajewa a gidajenku inna fi zalika la lakum in kuntum wannan da abubuwa sun ishe ku ayan ni manzon Allah ne ya ku yahudawa in za ku yi imani alhamdulillah Allah mana gafara Allah cusa mana imani yadda dukkan annabawa ga baki daya yadda dukkan waliyai ga baki daya yadda dukkan ikon Allah ga baki daya albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya kiyaye mu kimanin imanin mu ya kiyaye mu addinin mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka addu'a mu da addu'a wanda muke musu addu'a Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya jika musulmi maza da mata rayu da basu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم